tasbihin abincin nazo ana ci ci abincin ina tasbih subhanallahi subhanallahi subhanallahi وقال أنس رضي الله عنه أنس الله قال دا غريش يشي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حسن من ظلم يترار من شاء الله يارتي بتقوى تشكين تافي فسبحنا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم sai suka yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'ina at-tasbiha har muka ji tasbihin ban sani ba ko ana ku rubutun ya aka rubuta hatta sami'ina akwai alif ko yau wannan ba alif yasa hatta sami'ina tasbiha har sai da muka ji tasbihin summa sabbahunna sannan sai annabi alaihi ya zuba su wannan kalmar ana amfani da ita ne akan abin da yake wato ruwa ba abin da yake sandale ba amma kuma a nan da ishi aka yi amfani kama aka ɗebo ruwa aka fara sai ce sabba in wata albarka ce maka kama addu'a da annabi alaihissalam ya yi wa julai bibi da matarsa sai allahumma subbal khaira alaihima sabba wala taj'alhuma wala taj'al aishahuma kadda sai ce sabbahunna annabi alaihissalam sai ya zuba su fiye da abi bakarin radiyallahu anhu a cikin tafin hannun sina bakar Allah kare da a gare shi fasabbahna duk sai aka ji suna ta tasbihi su wayannan tsakon cikin tafi sun mafi aidina sannan sai annabi alaihi ya zuba su a tafukan mai kowa ya kawo fa ma sabbahana ba su tasbihin ba kuma sannan suka ce wannan abin da annabi alaihi salami ya yi ishara ta abubakar a bayana shi zai wakilce ni shi ne yasa da ya zuba na sai suka yi tasbihin amma da aka zuwa sauran basi ba yau warawa mislahu abu zarrin radiyallahu anhu abu zarrin gifari radiyallahu anhu ya rawaito kwatankwacinsa sai ya ambaci cewa annahunna sabbahana fi kaffi Umar wa Usmana cewa su wayannan tsakonkwanin arwaya Abu Zar a wani lokacin kuma ba ta Abu Mas'ud ba ta Ibn Mas'udin ba an yi sa'a guda uku suna gurin Annabi alayhi salam ya zuba su a hannun Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai suka yi tasbihi sai ya ce sabbahunna annahunna sabbahana fi kaffi Umar da aka zuba su a tafin sai na umar radiyallahu anhu sai suka yi tasbihi wa usmana da aka zuba su a sai na usman radiyallahu anhu sun ba suka yi tasbihi to amma an ce a lokacin sai na albaya daga shi ba a ce an zuba a hannunsa ba shi ma kuma ishara ce da ta faru hakan cewa in ya zo ya zama khalifa za a samu rigingimun wasu yawa wanda a zamanin wa'ancan ba za a samu ba وقال علي والناظم كفى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الى بعض روائها وما استقبله فدركه وما تبنه الا كان له السلام عليك يا رسول الله وقال علي رضي الله عنه sai na ali Allah kare da gare shi yace kunna bi makkata mun kasance a maka ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzala mai tsira da amincin Allah fakaraja ila ba'adi nawahiha sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa shashan sassan maka fa mastaqbalahu shajaratun bishiya bata fuskance shi ba wala jabalun wala dutse illa qala lahu ko bishiya ko dutsen sai sun ce da shi assalamu alayka ya rasulullah haka ake jin suna ga masa duk inda ya dosa alaihi salatu wassalam samurata عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرة بمكة كان يسلم علي an jabiru bin samurata radiyallahu anhu rana da shi daga jabiru dan samurata Allah ya kare da a gare shi anhu sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah mai tsira da wancin Allah ya ce inni la a'rifu hajaran bi makkata ni na san wani dutse a makka kana yusallimu alayya ya kasance yana yana gaishe ni ne mun gaisuwa al-hajar al-aswad malamai suka ce wannan dutsen shine al-hajar al-aswad
عن عائشة رضي الله عنها لما استقبلني جبريل عليه السلام برسالته دعوت لا أمر بحجرة ولا شجر إلا كان السلام عليك يا رسول الله an Aisha ta radiyallahu anha an karo daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta daga Annabi alaihi salatu wassalam yace lammas taqabala li jibril alaihi salam bi risalati yana jibril ya fuskance ni da wato sako risala manzanci ja'altu la amur bi hajarin sai na zo bana wuce dutse wala shajarin wala itaciya illa qala assalamu alayka ya rasulullah sai dutsen ko itaciya sun ce da ni assalamu alayka ya rasulullah tunda jibril ya zo masa haka yake ji alaihi salatu wassalam
وأن لا يؤمن بالله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بحجره ولا كذب إلا كذب له
an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu rona daga jabiru dan abdullahi Allah ya kare da a gare shi yana cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yamurru bi hajarin wala shajarin illa sajada lahu manzala mai tsira da wacce Allah bai kasance yana wuce dutse ko itaciya ba face sai sun yi sujada gare shi
وفي حديث أخبار إذا اشتهر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على بنيه بولاءة وداء لهم بالستر من النار فاستره إياه بولاءته بمحمد فآمنت أسقطت الباب وهو في البيت آمين آمين
wa fi hadisi al-abbasi radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin sayyidina al-abbas Allah ya kare da a gare shi izishtamala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ala banihi bi mula'atin manzo Allah mai tsira da mancala ya lullube shi da shi da ƴaƴansa shi Abbas radiyallahu anhu bi mula'atin da bargo wada alahum bis satri minan nari sai musu addu'a Allah ya tsare su daga wuta ka satirhi iyahu kamar da ya satirce shi bin bula'atihi da wannan bargon nasa fa'ammanar askufatil babi sai dokin ƙofofin suka dinga amin wa hawa'in albaita da dabban gwayen da ya ce Allah yadda na suturce su da wannan ka suturce shi daga wuta ka suturce su daga wuta sai dokin kofar yana cewa amin bangon gabar da mu kudu da arewa su masu ka dinga cewa amin amin amin
أنت أخرجه أول عن أبيه مريض النبي صلى الله عليه وسلم فآتاه بيمين بثلاثه من رمان وإليه فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع an ja'far bin muhammadin an abihi furga shabar ja'far dan muhammad daga babansa shine amridan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala mai tsira da munci Allah ya rashin lafiya fatahu jibril bi tabaqin sai jibril ya zo masa da tasa ko kwano fihi rummanun wa inabun a ciki akwai ruman akwai inabi fa akala minhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da wancan Allah ya ci fasabbaha sai aka je shi wannan kwanan ko abincin da yake cikin aka je na tasbihi
وعن أنس سيد الله وسلم بعض الخير عمر وعثمان هدى فرجف بهم أسآل أسبوع وهدم إنما عليك نبي وصديق وصديقان wa an anasin radiyallahu anhu kar wannan hadisi daga anas Allah ya kare da a gare shi yace sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa abubakarin wa umar wa usman annabi mai tsira da manshala ya hau uhudan dutsen uhudu shi da abubakar da umar da usman radiyallahu anhum da suka hau fara jafa bihim sai ya girgiza ai dan yi motsi da su haka ya farfar farfar faƙala sai annabi da ce usbut uhudu tsaya kai kawai uhudu fa inna ma alayka nabiyyu wanda yake kanka annabi ne wa siddiqun da siddiqi mai yawan gaskiya wa shahidani da kuma shahidai guda biyu tun anan ya faɗi cewa shahada za a musu sina Umar radiyallahu za a yi masa shahada sina Usman shahada kuma sina Abubakar ba haka za a mar ba alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani a wata raye kuma wa shahidani sai dutsen ya tsaka ya dena wannan kalmar fa babba ce sa'idan nabi sanwa abubakarin wa umar wa usmanu lokacin suna umar ya rasu radiyallahu anhu da aka ɗauko gawar wala ɗan abbas radiyallahu anhu sai sai ce ga wani ya rike makarar yana cewa kullun zan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kharajtu ana wa abubakarin wa umaru dakaltu ana wa abubakarin wa umaru shin Allah da kana tare da wayannan abokan naka la dan Abbas yace dan duba sai na ga sai na Ali ne ashe yake wasu na Umar kirari da aka dauke za je a binne shi kalmar annabi da kansa yace kharajtu ana wa fulanin wa fulanin wannan ba karamin girma bane mutum yake da shi to suna a sarki suke zai koyaushe ana su hau ya ce shi usbut uhud fa ina ma alaika nabiyun wa siddiqun wa shahidani sai dutsen ya kawai wa zubairu a cikin wato kwatankwacin irin wannan an karɓo kuma daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi cewa haka ta faru fi hira a jabalin nur kenan a maka a cikin dogon hira wa za da ma'ahu a cikin wannan rawaya ta abu huraira an ce wato annabi sai ya hau wa abubakar wa umar wa usman wa ali wa talhat wa zubairu sune akai wa qala walhabar fi hira wato yace a wannan cewa inna ma alayka nabiyun annabi ne akan ka au siddiqun ko kuma siddiqi au shahidun ko kuma shahidi eh
على فيهم وزاد عبد الرحمن والعدل
wa khabari fi hira wato hadisin da yazo akan hira banda na Abu Huraira an karbo shi daga Sina Usman radiyallahu anhu kala yace ma'ahu asharatu min ashabihi annabi alaihi salam tare da shi akwai mutum goma daga cikin sahabbansa ana fihim Sina Usman yace ni ina ciki wa zada Abdurrahman sai ya kara yace a cikin sa akwai Abdurrahman dan Aufin radiyallahu anhu wa sa'adan shine sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu sai ce wanda situl isnain amma na manta bi in ka lissafa abubakar umaru usmanu aliyu talha az-zubair abdurrahman ibn abin ibn ibn aufin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu yace ya rike wayannan ma bin ya manta su saboda amana yawa a cikin a cikin ya zakara asharata wa zada nafsuhu a hadisin sa'id ibn zaid radiyallahu anhu sa'id dan zaid Allah ya kare da gare shi ma misluhu kwatankwacin wannan na an hau dutsen hira shi ma ya girgiza annabi sai ya masa magana kuma ya dena wa zakara asharatan shi ma ya faɗi mutum goma dai wa zada nafsahu ya kara da kansa shi ma da cikin al-asharatul mubashsharuna bil jannati sa'id ibn zaid yace da shi a ciki kasan su wayannan ko gaban alkali aka kai su fa ba a neman shaida idan suka ba shi su aka yi kara in suka ba da shaida a kansu sai a karba haka suke eh saboda girma ya kai lokacin da aka kai sa'idu dan zaid radiyallahu anhu kara kaga da aka kira shi wajen marwan ibn al-hakami bace tace ya kwace mata gona sai ce mata ni ne na kwace muke gona bayan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda izalinci wani ɗani ɗaya na fili ya cuce shi in kiyama ta tashi za a ciro gurin har zuwa ƙasan bakwai a yi masa kwarkwaro a rataya masa a wuya har a gama hisabi sai marwan ibn al-hakam radiyallahu anhu ya ce to ke kin ji bana buƙatar shaida shaidarsa ta isa ba yanda za a yi wa'annan su ji manzala sama ya hana abu shi can da ya ji da kunnansa ya kwace miki gona ba sai tashi ki bani wuri sai ce to tunda ta mun ƙarya zan mata addu'a sai ce Allah na roƙe ka kamar da gona ta zama kabarinta shikenan sai yif ta fada tsohori ji aka su fito da ita sai kasa aka mayar shi kenan ce gobe ne ya saki zaune ya saki sai wato shi ma shi ma sadu bin abi wa kasir radiyallahu wani shi ma ya masa irin wannan ai ya masa yarfa guda uku ya uku aka je aka ce suna umar jalanu ba su sada dan abi wa kasir jalanu baya daidai sai ya tura amma rubun yasir da jalanu ya ce ya karɓi kujerar gwamna shi kuma a tsaye da shi a je a zaga masallaci masallaci a ji ra'ayin mutane a kansa ko ina aka je sai su ce a to ba sun sa'ada da wani abu sai alheri sai da aka je masallacin wani masallaci na absu ko zubiya sai wani ya miƙe sai ce in kuwa ya kasa faɗar gaskiya ni sai na faɗa sai ce yana da matsala guda uku yana da tsoro baya zuwa gurin yaƙi sai ya tura mai lallaba ya dawo kaji wanda ya je fuka da siya kafarsa ba ta iya tako aka raga ake ɗaukansa ya ruguje daular ta shekara dubu hudu wai shi ne matsoraci to sai ya ce kuma in ya zo rabon arziki baya ba mu sosai sannan kuma aka zo shara aka kakara gurin sassan kai yake yi duk tarin kasar ba wanda ya faɗa sai shi sai ce to tun da kamun wannan ne ma zan maka addu'a uku to shi ko yana da wani salo na addu'a in zai addu'a sai ya tarkafe abu yanda ba ta inda zai fita sai ce Allahumma in qama hazari ya an musum ata in dai wannan ya miƙe ya faɗi wannan a kaina ya ce kuma dan yi nemi suna ta ce adil umrahu na roƙe ka Allah kai masa tsawon rai sai ka kama alheri sai ce washaddid faqarahu ka kuma tsaurara masa talauci hada shi da talauci mai kicin sannan wa arridhu lil fitani ka jefa cikin fitinna ba su da iyaka shikenan ce gobo ne zo ya sake su Allah ya yi wa albishi da aljanna bata su warware sakon annabi ne a sun ce annabi sun zaben timin da rai yace shi haka zan masa shikenan a ce an gama sai ku yi tsawara kuma ya haɗu da mummunan talauci hadda sai da ta kai fata idansa ta sauko tana rufe idan ina so zai gani sai ya haka ya ɗaga amma a cikin kasuwa ya ji murya yarinyar mace sai je da dimeta shi wani wani irin tsoho ne sai ce addu'ar sa'ad ce ta faɗa wanda ya ce Allah jefa ni ga fitinu fitinu ne ga da kansa da ya ganga sai ce ai addu'a ne ce ta faɗa mu shi daman sa'adu da jiran yana addu'a yana rufe baki abin yana tabba yana tabbata kuran da ya goni ya zo yana zagin sina abubakar radiyallahu da sina umar radiyallahu anhu ma sai ce bawon Allah bari in ka ki zan maka addu'a sai ce kai annabi ne imin ma sai ya ce Allah in dai abubakar da umar a rayuwarsa sun yi abin da kake so kaga ya tarkafe shi abin da wannan iko ba haka kake so ba na roƙe ka ka mai da shi darasi a yau yana gama faɗa sai wata taguwa a wurin ta hukace ta zo ta bubbuke shi sai ta gutsun gutsun da shi ce gobe ne ya sake in masa a gurin ya ce masa mai da shi darasi a yanzu kawai sai abin ya fito to shi kuma wannan din da annabi alaihi nake cewa rubba ash'asa a gabara badhu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la abarra za ga mutum ka raina shi in baka san shi wani je gurin masu mukami ba za a bar shi ba sai ce amma law aqsama ala allahi la abarra in yi rantsuwa yace kaza zai zai faru to Allah sai ya kubutar da shi ba zai kabun ba zai faɗi ba sannan malamai da suka zo nan suka ce annabar sai yana nusar da musulmi ne a hankali da masu daraja in ka taba su ba sa komai amma ran da aka yi rashin sa'a tsautsai ya fada mutum haƙurin ya ƙure musu wurin za su karya shi daman ya tashi kawai rantsuwa zai don irin wannan ran da ka ji wani ya ce billahi lajina ko wallahi sai an yi kaza to mutum ya gama ba zai kubuta wannan rantsuwar tasa ba ta kare ba sai Allah ya zartar da wannan abu sai sa dan adam wato cikin musulmi ake yin kaffa kaffa da mutane Zafari. إلي يا رسول, يا رسول الله وقال روية عن رويت أنه حين طلبته قريش annabi ya tsira da wancan lokacin da Quraysha suke neman sa ranar da ya fito daga gida tafiya hijira qala lahu sabirun dutse ne sabiru sai ya ce da shi ihbit ya rasulallah sauka daga kaina ya ma'aikin Allah dan ya hau sama ya ce sauka fi inni akhafu an yaqtuluka alayya ala zahari ai tsoron su maka mugun aiki a bayana fa yu'azzibani Allah Allah imin azaba fa qala hira sai kogon ya ce ilayya ya rasula ni taho ciki na kogon ne ya gayyace shi alai za a kan dutsen yake sai ce taho sai ya taho قدر الله حق قدره حق قدره ثم قال يمجد الجبار نفسه يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال فرجف له فقلنا لا يخرن عنه روا ابن عمر رضي الله عنهما wala dan Umar ya rawaito Allah kare da a gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qara ala al-minbari annabi ya tsara mincin Allah akan minbarin sa mai albarka ya karanta wannan aya wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su kaddara girman Allah haƙiƙanin kaddara shi ba eh da Allah ya faɗi abinda mutane suke ce ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba ah sun maƙala sai annabi alaihi wasallam ce yawma jidul jabbaru nafsuhu ubangiji mai iko mai karye kashin bayan masu tsaurin kai yana girmama kansa ya ƙulu anar jabbaru anar jabbaru ni ne jabbaru ni ne jabbaru anar kabirul muta'al wannan kalmar al-muta'al sai rikudu a cikin tafsiri ya ce babu wani larabci da za ka iya fassara shi kobo da kobo sai dai ka ji girman a cikin zuciyarka amma al-muta'al din nan ba za ta fassara da kalma ba anar kabirul muta'al da ya faɗi haka fara jifal min baro mun barin kir kir kir kir kir kir suka tsammaci karewa zai saboda kalmar da annabi alaihi ke faɗa a kansa tasirinta sai dinga girgirgirgirgir suka ji kamar zai kare annaba sai abin nan a kai ya sauko daga kai alaihissalam haka ne ta waje
وأنا
wani bin abbasin radiyallahu anhuma an kawo daga ulai dan abbas Allah ya kare da a gare su kana haulal baiti sittuna wa salasu mi'ati sanamin a kefan ka'aba akwai gumaka guda 360 suna kewaye da su musbatatul arjuli wace an kafa kawahuwan su bir rasas fil hijarati wato akan dutse aka kamar kace suminti ko kuma a wancan lokacin laso an kafa shi da laso falamma da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-masjid amal fatihi yayin da manzala mai tsidaran wancan la ya shiga maka wato masallacin a shekarar budin maka ja'ala yushiru bi qadibin fi yadihi sai annabi alaihi ya zama yana nuni da sanda a hannunsa ilaiha zuwa gumakar wala ya musuha baya taba ta kai da haka zai yi da sandar kawai in yi haka wai kulu ja'ala haqqu wa zahaqa al-badilu innal badila kana zahuqa fama ashara ila wajhi sanami illa wa qali qafahu bai nuna fuskar gumaka ba in ya nuna shi ta fuska sai ya ci da keya wala liqafahu idan ya nuna shi ta keya illa wa qali waje sai ya ci da fuska hatta ma bake min hasanamun har babu sauran gunki a gurin da hannu kawai da sanda kawai zai haka sai ginki ki fadi da fuska in ta fuska ce sai fadi da keya sai su aka karar da su ga baki daya a cikin wato kwatankwacin wannan hadisin dan Mas'ud Allah kare da a gare shi yace faja ala ya da'anuha sai ya kasance annaba sai yana zungurinta haka da ya taba ta wa yaqulu ja al haqq wa ma yuji'u al batil wa ma yu'idu a gaskiya ta zo manna ba za ta fito kuma za ta sake dawowa ba sai kawai ta fadi min zalika hadithuhu ma'ar rahibi daga cikin wannan da da ake lissafi akan magana ta sandalarin abubuwa hadisin annaba sai tare da rahibi wato wannan fada din shibtidai amurhi a cikin farkon al'amarin annabi alayhi salam yaskaraja tajiran ma'a ammihi ya fita kasuwanci tare da baffansa Abu Dalibin lokacin shekararsa 25 alayhi salam wa kana ar-rahibu la yakhruju ila ahadin shi wannan fada baya fita zuwa gurin mutum daya yana cikin sauma'as yana ta ibada amma fakara jaran nan sai ya fito waje ala ya takhallaluhum sai ya zama yana rarratsa su isa yana tsarratsa su hatta a kaza biye da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har ya zo ya riko da hannun ma'aiki mai tsara da mace Allah mai albarka faqala sai ce haza sayyidul alamina wannan shine shugaban alam baki daya ya ba'asuhu Allahu rahmatan lil alamin Allah zai aiko shi rahama ga talikai baki daya sallallahu alaihi wasallam sajidan lahu وذكر القصة فقاله أشياخ من قريش sai dattawa daga ƙuresha suka ce ma ilmuka me saninka da wannan da ka faɗa da ka faɗi wannan kalmar faƙala sai ce lam ya baka shajirun wala hajirun illa farra sajidan lahu babu wata itaciya ko dutse bai gushe ba ko bai kasance ba illa harra sajidan lahu sai ya faɗi ya sujada gare shi wala ya sujudu illa linabiyin dutse ko ko itaciya ba sa sujada sai ga annabi wa zakara la qissata sai ya faɗi kissar da tsawonta tazilluhu ila fai'i shajara sun makala sannan ya ce wa a ƙabala sallallahu alaihi wasallama wa alaihi amma gama mutum ta zilluhu manzala mai tsira da matsala ya fuskanto amma kuma girgije ya ne masa inuwa ya ta tahowa shi wannan rahibi dai ya gani girgije yana masa inuwa falamma da na minal ƙaumi yayin da annabi mai tsira da wancan Allah ya zo gurin mutanansa wajadahum sabaquhu ila fai'i shajara sun riga shi tsare inuwar bishiya duk kowa zai samu guri a jigindin bishiya ya zauna a inuwa falan ma jalasa da ya samu guri shi ya zauna alaisan da babu inuwa malal fai'u ilai sai inuwa ta tafi daga gurin su sai ta komo ta rufe shi kawai alaihi salam anna lillahi wa inna to sallah ko wannan fasina magana cin al'ayatu fi durubil hayawanat ayoyi a cikin dangogin dabbobi dangogin dabbobi iri-iri inda aka samu ayoyi
واثبت مكانه ولم يجيء ولم يسحق فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وذهب.
حدثنا سراج بن عبد الملك سراج بن عبد الملك يا زن تدمو أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي أبو يونس حدثنا أبو الفضل السقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال سكت حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران أبو العلاء يازن تدمو شيني أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل يازن تدمو حدثنا يونس بن عمرو يونس بن عمرو يازن تدمو حدثنا مجاهد mujahid ya zantar da mu shi kuma ya karbo an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kare yadda a gare ta kala ta ce kana inda na dajinun a gurin mu akwai dabbar gida in aka ce dajinu wato dabba ta gida musta'anasa kamar kaza kaza dajini ce kamar talatalo dajini ne kamar akuya dajini ce kamar tinkiya dajini ce to su da yawansu shi ake sha da wajinu in ka je ka ga gonakin kaji yanzu a kasashen larabawa sai ka ce da wajin wato kaji ne na gida ba musta'ana wato mutawahisha ba ba ta ba ta daji ba ce wacce take wato din ta ga mutum za ta firgita sai ce to a gurin mu akwai irin wayannan ana kiwon kaji ko talatale da makamantansu fa iza kana inda na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah mai tsira da manca da yana tare da mu a gida qarra wa sabata makanahu wannan tsuntsun sai ya koma guri daya falam yaji wa lam yazhab ya daina kaiwa da komowa zai koma guri daya kwanta haka in mafaɗaci ne dabba duk gidan da annabi ya shiga haka suke sai je kwanta ishu wa idza kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'a wa zahaba manzo Allah mai tsira da mace lafiyar gida sai ya fice kai ya komo ya kai ya komo an ce wa in su tsaina daga dawa ma suka dawo gidan kamar kamar a ce gauraki sun dawo na gida suke zama amma a gidan annabi alaihissalam muddar yana gida alaihissalam ba wacce za ka ji ba kukanta ba motsinta amma ya fita za su fito su yi kiwo su yi koto su zazzaga a tsakar gida da ya yi sallama alaihissalam su koma guri su kwanta ko duk gidan da ya shiga ko magen tantarce a gidan ba a tsare ta ba ina shiga za ta je ta kwanta ko wanda ya je samo damusa ya kawo ta gida in annaba da sama ya shigo gidan sai ta koma gefe da sai san sai shiru ba ta ƙara motsi ba sai ya fita sannan ta tashi sallallahu alaihi wasallam
قال ومن انا قال رسول رب العالمين خاتم النبي وقد أفلح من تزكى خاب من كذب
فاسلم العربي warwaye an umar radiyallahu anhu harko daga sana umar Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi mahfalin min ashabihi manzala mai tsira da mancala ya kasance a cikin jama'a cikin taro shine mahafalin taro na sahabbansa sun kewaye shi alaihissalam ko sun masa irin zaman da ake yi in yana zaune alaihissalam sai su komo dama su layi haka a zaune sai kuma su komo hagu su layi sai su bar tsakiya kamar titi kowa ya zo zai iya zuwa in ko ba su da yawa sosai sai su yi masa zaman fagaci su yi masa kuri kuri alaihissalam to yana cikin wannan alayhi salatu wasalam iz jaa arabiyun sai wani balaraban kawai yazo karsa da dabban ya farauto damo fa qala man haza yaga taron sai ce waye wannan qalu nabiyullahi suka ce annabin Allah ne fa qala sai ce wallahi wal uzza ya rantsi da lata da uzza la amantu bika qayyumin bika haza dabbu bazan ba da gaskiya da kai ba sai in wannan daman ne ba da gaskiya da rakai waɗarahu ba ne dai nabi sallallahu alaihi wasallam sai yadda daman farautaccen a gaban annabi alaihi salam fa qala nabi sallallahu alaihi lahu sai manzo Allah mai tsira da mace Allah ce shi ya dabbu ya kai damo fa ajabahu bi lisani mubini sai ya amsa masa da harshe mabayyani yasma'ul qaumu jami'an mutane suke gurin kaf suna ji sai ce labbaika wasa adaika shine amsawa labbaika wasa adaika ya zaina man wafal kiyamata ya adan wanda diye riski kiyama je fi na kiyama kai ne adansa kala sai ce da ta momanta abudu wa kake bautawa kala allazi fi sama'i arshuhu wanda arshin sa yana burbushi wa fil ardi sultanuhu kuma ikon sa yana ƙasa wa fil bahri sabiluhu tafarkin sa kuma yana cikin kogi wa fil jannati rahmatuhu kuma rahamarsa tana aljanna wafin nari iqabuhu kuma ukubarsa tana cikin wuta qala sai ce faman ana to ni waye qala rasulur rabbil alamin kai manzan ubangijin talikai ne wa khatamun nabiyina kuma kai cikamakin annabawa ne wa qad aflaha man saddaqaka wanda da ya gaskata ka ya rabbauta wa khaba man kazzabaka wanda duk ya karyata ka kuma ya yi taɓe fa assalamu ala arabiyu to nan balaraban kawai musulunta tana gama iya sa'ana ko mu ƙara shi ke nan mu ƙara gaba
Thank you.
ke dolo min zalika qissatu kalami zibi daga cikin akwai kissar wato zancen kura almashhurati kissa ce mashhuriya an karɓo daga Abdullahi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace baina ra'in yar'a ganamar lahu alhali wata rana wani mukiya yana kiwon dabbobinsa arada zi'ibul shatin minha sai kura ta je ta kama wata kama akuya ɗaya gare shi fa aka zaha minhu sai ya bi kurar ya kwace akuyar fa aka azzi'ibu sai wannan kura ta yi gurfani irin zaman nan da suke akan kwahuwa ta kwanta wa qala lirra'i sai kura ta ce da mukiyayin alata taqillaha baka ji tsoron Allah kulta baini wa bainar rizqi ka shiga tsakani na da arziki na qala ra'i sai mukiyayi ya ce al'ajabu min zi'ibin ya takallama bi kalami da insi abin mamaki daga kura tana zance irin zancen mutum faƙala zi'ibu sai kura ta ce ala uku bi ruka bi ajaba min zalika bana baka labari abin da yafi wannan al'ajabi ba rasulullahi bainal harrataini annabi mai tsira da wancan Allah tsakanin harra guda biyu yuhaddisu nasa bi anba'i ma kasabaka yana zantar da mutane da labarin abin da ya wuce ina ta ba su da kaza da kaza da kaza harra shine guri da duwatsu suke kamar an gasa masu girma kamar kan mutum gururin gururin za ga su kamar jera su aka sai kai tafiya kamar kilomita biyu uku a cikin irinsu su ne harra to akwai harra guda biyu a cikin daji annabar yana gurin yana ba da labarin abubuwa da suka wuce sai kurar ta gaya masa ta ce ga abin da ake ciki ya fi wannan ban mamaki fa'atar ra'in nabiya sallallahu alaihi wasallama fa'akabarahu sai wannan mukiyayin ya bar dabbobin ya je gurin annaba sai ya da shi sai ba annaba alaihi salamu wannan labarin faƙalar nabiya sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da wancan Allah ya ce lahu ya ce da wannan mukiyayi um tashi fa hadisu kazantar da su ba su labarin abin da ya faru sun makala sannan da balaraban ya gama faɗa sai annabi ce sadaka ya faɗi gaskiya haka aka yi wal hadisi fihi qissa hadisi a cikin sa akwai qissa mai tsawo wa fi ba'dihi dulun a shashin sa kuma akwai tsawo din dai warwaya hadisul zibi an abi hurairata an kar an ruwaito hadisin kura daga abu huraira wa fi ba'd durki a cikin shatan ta farkon kuma an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi fa qala zibu a cikin ba'd durki din da aka ruwaito kura tace anta ajabu kai ka hoban mamaki waƙifan alaganamika kana tsaye a cikin dabobinka wata rakta nabiyan ka bar annabi lam ya ba asillahu nabiyan ƙaddu da ɗaya Allah bai taɓa aiko annabi ba a zama minhu inda hu ƙadara wanda ƙadarinsa ya kai nasa a gurin Allah ƙarfuci hallahu abuwabul jannati a yanzu duk an buɗe subhanallah an buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya wa ashrafa ahluha ala ashabihi yan aljanna an sa su kamar masu kallon wani abu da ake gaba ɗayan aljanna an buɗe sun zo suna kallon yakin da ake yanzu runa ila qitalahum suna kallon yanda suke yakin wannan alfarma ta isa su suna yakin amma kuma an buɗe kofofin aljanna an sa hurul ina da duk abin da yake aljanna kallon yakin yake wa ma bainaka wa bainahu illa hadha shi'bu ba abin da yake tsakaninka da shi sai wannan kwarin in ka je fa tasiru fi junudillahi sai ka zama cikin rundunar Allah kai ma ka samu alfarma qala ra'i malli bi ganami to zai tsare min dabbobi na qala zibu ana araha hatta tarjani zan kiyaye maka har ka dawo fa aslama rajulu ilayhi ganamahu wa madha sai mutumin ya danka wa kurar dabbobin gaba daya ya tafi wa zakara qissatahu wa islamahu wujudahu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu sai faɗi kissarsa da musuluntarsa da samun annabi alaihi wasallam ne yakin kuwa fa qala hun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya da annabi alaihi wasallam ya faɗi wannan sai annabi alaihi wasallam ce da shi to ud ila ganamika koma cikin dabbobinka ta jidha bi wafiriha zaka same ta cikakkiya cip cip ba abin da ya taba ta wajada haka zalika sai zai tade ta haka wa zahaba lizibi shatan minha sai duba tirkekiyar akuya yanka wa sha'i akuya yanka wa kura ta ci halak malak ba tare da kwace ko wani abu ba kaga dai wato abu ne mai ban mamaki ta yi magana kuma ta faɗi wani abu da ma mutane ba sa gani cewa an yana yakin alayhi salam ashe buɗe ƙofofin aljanna ake ana kallon sahabban yadda suke yi haka lokacin da ya je maka din nan hajjin ban kwana alayhi salam da ya zo ya ɗawafin ya tsaya a gundun ka'aba suka zauna ya ce ai duk an buɗe aljanna da mala'iku gaba ɗaya kallon su kurin suke cewa ga sunan sun biyo annabin Allah alaihi salamu kowanne ya haɗa hankalinsa guri ɗaya ya gaya yake don su masu Allah salam to Allah ya tarfa mana albarkar su sallallahu alaihi wasallam ina gama tsaya a nan ke kula kaule haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh assalam to a cikin zancen nan da danwaye ce an tara rasulu rabbil alamina wa khatamun nabi'ina kad aflaha man saddaka wa khaba man kazzabaka kai kaga magana ce kuma da mu ake yanzu yanzu mutanen yau mu da abinda annabi alaihi zo da shi ba ma ganin kimarsa ba mu dauke shi abu babba ba amma ga da mu haka yace wanda ya gaskata ka ya rabota wanda ya gaskata ka ya tabi sai annabi alaihi sai faɗi magana sai ya dauke ta kamar wani almara ake yi maganar sa yanzu ba ta wuce takaddar tsire a gurin mutane sai a abubuwa da suke tasowa sai kai mamakin al'ummar musulmi da za a ce abinda annabi alaihi ya faɗa sai ga sun iyadda sai su iyadda yanzu a ta askin yara in aka haife su ranar bakwai din nan ya zama musiba ba sa ganin annabi alaihi mai yawa zuri'arsa wannan askin sai kowa ya watsar ya ɗauka ba komai saboda bai san kimar annabin ba da su bai san darajar da alherin da yake cikin binsa ba alaihi salam sannan a yanzu in ka bi kissoshi na mutane laraba da suka zama da annabi alaihi salamu daga cikin abin da suke shaida manzancin annabi asuma ko ba su gane wani abu ba abu guda ɗaya ne shine abin da abul ala'i abul ala'i abul abul ala'i abin da a'a ala la abin nan al al'alawa ibn al-hadarami al'alawa ibn al-hadarami rajala da ya je wajen sarkin baharai ne kalmar da ya ce bai taɓa cewa a yi abu ba hankali lafiyayye ya ce ina ma hana wayi bai taɓa hana abu hankali lafiyayye ya ce ina ma umarni ba wani da shi suke auna shi alisa duk hankali lafiyayye wanda ba shi da tabi annawa alisa bai taɓa ce ai abu ya ga akwai kuskure ba in ku kaga ya ga akwai kuskure to wannan hankali yana bukatar ya shiga layi a bashi magani to kun ga yau mutumin yau da waya son haihuwa hankalinsa ko malam waye ba cikakke bane kowaye shi saboda tunda alaihi salamu aka zo masa zan yi aure amma mace juya ce yake magana kashe gari ya sake da'arsa zan yi aure mace juya ce yake magana ya sake dawowa zan yi aure mace juya ce sai annabi alaihi ya tazawwajil waludal waduda fa inni mukashirun bikumul umama yawmal qiyam ku auri mai yawan haihuwa wacce kake take da ban sha'awa mai yawan haihuwa zan amfani zan yi alfahari da yawan ku wurin al'ummai ranar tashin alkiyama to tun da yace a haihu yake son a yawa a hayayyafa to in dai hankali lafiya ne ba ran da zai ga beken haihuwa in kuwa ga ana kinta to akwai wani taɓi a hankali sai dai kawai daman akwalamai suna cewa hauka dangi goma ne amma tara duk a riga ake yi ɗaya ake iya gane wato duk suna cikin dangogin haukan da ake yanzu a riguna ba tare da an gane mutum har karatu zai tashi yana jan nassi yana ziga yana magana amma annaba sai ce inni mukasirun bikumul umama tanakahu tanasir ku aure ku hayayyafa ba zai taba umarni da abu alasi mai hankali in dai hankalin babu taɓi yaga cewa ina ma annabi alaihi kishiyar wannan ya faɗa ba in ko mai hankali ya faɗa to ba mai hankali ba Alawul ibn al-Hadrami Abu al-Ala ibn al-Hadrami da ya ga wa sahibu Bahrain wannan shi kuma yayi fice a ƙasar Larabawa cewa babu mai hankalinsa da ƙasar Larabawa sai ce shi sarkin annabi alisan sai ce ala'u kai zaka saboda saninsa da mutane alisan cewa ala'u ibn hadarami shine warkin da yake daidai kugun sahibu baharaini da yaje sai ce masa ana yabanka a duk ƙasar larabawa mai hankalinka ya ce amma ina gaya maka wanda ya aiko ni gurinka bai taɓa umarni da abu mai hankali ya auna ita ina ma hani yi ba bai taba hani da abu mai hankali ya ce ina ma umarni ba bai taba yin ukuba ba alayhi salamu akan abu mai hankali ya ce ina ma afuwa yi ba bai taba yin afuwa akan abu mai hankali ya ce ina ma ukuba yi ba sai ya ce kai ana ziga ka mai hankali daga yau in ka ƙi karɓa abin da ya aiko ni to za ka koma ƙasan ƙasa wannan yaban da ake maka da wannan laƙabin daga yau ya jibi domin ka zama ba mai hankali ba muddar wanda duk hankali ya yadda da shi akan wannan kai kuma kace baka yadda da shi to ka faɗi sai sahibul buhari ne ce da fa ba abin da na fike irin wannan amma na yadda na miƙa waya na bi to shine annabi alaihi salam ya ya tabbashi akan awansa muka da muka je madina a wannan wasiƙar wanda aka sa sai na abubakar radiyallahu ya rubuta ai kaga ya gaya masa ce na baka akan mukaminka ka ci gaba da tafi da mutanen ka shi ba a soke shi an soke shi da kan mulki ba ya ce na karɓa na yadda saboda in ya ƙi karɓa to ya sauka daga cikin masu hankali to haka an daba da sarki duk abin da izo da shi wanda duk ya ja to kowane irin yabo ake masa na hankali in dai gurin masu hankali ne daga nan ya faɗi ba shi da hankali to haka muke ciki yanzu ana ta hauka a cikin riguna muddar an ja da abin da ya zo da shi a ba hankali ake da shi ba wancan da za a ce masa mahaukaci dan matukule ya fito fili ne kawai abu wayannan alheri duka mahaukacin da yake tsibiran yana cin najasa yana yawo haihuwar uwarsa wallahi ya fi alheri domin shi na da uzuri a gurin Allah akan wanda annabi alaihi zai zo da abu ya kalle shi ya soki abun ko ya ki daukarsa da muhimmanci shi ba shi da uzuri ga tsuntsaye ga dabbobi ga sandararin abubuwa suna ba da shaida a kansa alaihissalama a kan wannan amma masu hankali kuma su ce kuma suna karmar shahada su ke ɗaukar abu sai dai a ce musifin ƙarshen zamani allah shiga tsakaninmu da su daman an ce ita fitina da annabi alaihi waɗa za a samu fitanu a ƙarshen zamani shine duk abu mai alheri sai ga an watsar da shi kuma ƙara kashe shi ake ana rufe shi ana binne shi abinda yake da shari shi ake ƙara tonowa ake ƙara ɗaure masa gindi kuma sai dai Allah ya kiyaye mu kuma aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma assalam
Allah ya saka da alheri Allah ya ja kwana to a ƙarƙashin wannan nasiha da aka yi geza da ita bayan karatun cikin littafi saboda muhimmancinta saboda muhimmancinta aka yi wannan to dama ina kulle da wata makamanciyanta to da yake abin dama manya ne sai aka so samu inda yake kaikayi amma ta wata sigar daban a karmakan lokacin da ake zancen dutsen uhudu da annabi yake kansa da shi da su dutse da sauransu to ni ina so da Allah a ja min wani abu da zai kama da ƙarin bayani ko kuma mai zamu ce ne wa'inda suke da'awar wato takaita wani aure sai na abubakar ba su ga wannan ba ne ba su ji wannan ba ne ko ko a'a me ya yi fahimtar su da wannan a kan wata
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wanda yake takaita abubuwan da sana abubakar jalahu anhu ba rashin gani ba ne zai gani sai dai abin da ake mai musifa shine mutum fitina ta same shi in ta same shi kurin cewa ke makanci shikenan da abin da zaka na hujja ba zai fahimta ba to sai haka ake neman tsari da ita sai na Ali radiyallahu anhu lokacin da Khawarij suka dinga zagin sa suna kafirta shi yau zai kudu ba su iya sauraron sa su dinga hana masallaci ji suna la hukuma illa lillahi la hukuma illa lillahi sai suka sabai suka tambaye shi da sauran na kusa da shi suka ce wayannan wani irin mutane kafirai ne sai ce hum lil kufri bara a kubuce suke babu kafirci tare da su ya ce munafiqun munafikai ne sai ce la ba munafikai bane domin munafikai la ya'tuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah sai cikin kiuya waɗannan kuwa masu yin wannan duk lokacin da ka ɗauki sallaka gwada da ta shi ka raina taka sannan munafukai la yazkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai kaɗan waɗannan zikiri suke iyaran su ce to su waye sai ce hum qaumun asabarhum fitna wuta da fitina ta same su fa amu wasan suka kurince suka makance wannan ita ce kawai ta jawo irin wannan Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum tambayar guda ɗaya ce dangane da jawabin da malam ya a ƙarshe yake neman ƙarin bayani akan arra'id la yakzibu ahlan arra'id la yakzibu
to ra'idu la kazibu ahlahu wato jagora baya wa jama'a sakariya wannan kalma ce ta annabi alaihi salam wanda yake son ya dora musulmi akan daidai ko a bayan sa kar a samu matsala ta rayuwa musulmi duk wanda yake wa al'umma jagoranci ta na gaskiya to in ya faɗi magana ko ya fuskantar da mutane yace nan za a bukar wanda ya karyata shi ko mun wahala ko mun murki inda aka ba sai an kai gari ba sai kuma an ci nasara amma aka yi masa tawaye aka kibi to ba za a yi nasara ba za a samu karaya wannan shine amma ban sani ba da kaka wannan din yanzu a yau din shi ma zamanin fitina ne kafin a sami jagora wanda zai dora al'umar kan daidai su tafi akwai wahala ko mutum ya yarda to danginsa da suke kewaye da shi su za su zo su soki wancan jagoran su ce ka tsaya akan wannan zancen shi san za ake ta samun matsaloli iri-iri in ka ce da mutum bari haka za a yi ko yanzu nan kafin mu taso an sami irin wannan da kafin mu taso da aka sani addu'a kai wanda na gaya masa gaba da gaba da magabatansa karkai kaza karkai kaza karkai kaza amma da abin da aka sa shi da ya tafi kawai sai abu sabanin wannan to yanzu ya shiga musifa ya nitse a ciki har mudigas to kuma yazo cewa fidda shi ko yake ganin sai ni kaga da da na ga masa ya dauka shi kenan ko zan masa ƙarya ba ko zan ga masa zuciya ba sai yake daukan wannan to musifar mutanen yau akan haka take ba sa ɗaukan maganar jagora ce i kaza ya yadda bar kaza ya bari sai dai ganin yana da wani hange fiye da nasa to da ya bi kowa da ya faɗa shi kina bi sai kare sai dai Allah ya sa mu fahimta amma yana cikin alamun fitinu na ƙarshen duniya wannan yana ciki Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alheri Allah ya tukuici da alhajanna kuma Allah ya jawo kwanan malam Allah ba da himma madaukakiya shi gidan baki daya asalin yana Allah ji kansu baki daya salati goma ga annabi fatiha kul huwallahu ko ce da bismillah hadiya ga magwatan gidan baki da Allah gafarta musu dukkan wanda aka rasa na yan wani musulmi na dangi na kusa da na nesa Allah gafarta musu kul huwallahu ko da bismillah mu karanta falaki da na